أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وكماله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له خلق المخلوقات وقدر قوتها وأجالها بقوله كن واصطفى لهم الدين الهاق شهد بنفسه بالألوهية والربوبية وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة للعلم قائما بالإثم لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأشهد الخلق على أنفسه بقوله ألست بربكم قالوا بلى فشهدوا على أنه ربهم وأسلي وأسلم على خير خلقه محمد بن عبد الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ورج الله تعالى عن صحابته على طهار الأبرار وخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة وأزواجه وأمهات المؤمنين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أخواني في الله عن المستمعين والمستمعات نقدم لكم تهية الإسلامية المباركة الميمونة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام
‘Yan uwa musulmi masu sauraron mu wannan lokaci mai tsamman albarka, barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci na albarka. Wanda idan ban manta ba a baya mun ji bayani akan inda annabi Ibrahim bayan ya gama gina ɗakin Ka'aba. a ƙarshe ka Allah misa ga Allah ya nuna mishi yadda zai yi wannan ibada yace Allah wa aghna mana sikana wa tuba alaina Allah ka nuna mana inda za yi wannan ibada kuma Allah ya ka gafarta mana Allah ya amsa addu'ar shi a Allah subhanahu wata'ala daga nan sai ya aiko mishi da mala'ika Jibrilu muka janda ta kai tsakanin shi da mala'ika Jibrilu sabon da duk ya faru har annabi ibrahim aka gama nuna mishi gurin ibadu shi ma ya yi duk mun ji a baya to saboda haka muka ce wato addu'an da annabi ibrahim ya ce allah mai da garin maka ya zama gari amintacce ya zama da cewa yawancin annabawa za mu ga cewa idan al'ummansu waɗanda suka kafirce aka halakar da su sai ga wannan annabin ya zo garin makka da shi da sauran waɗanda suka yi imani su zo can garin makka har a wannan annabi mai wafati da shi da jama'an shi abun yin sha'ana kaga dai me yake kai su yan hajji saboda neman fakewa to ya zo ma cewa daga abdullahi bin damratu siluli ya ce ma baina hukumi yaman yaman wa maqami ibrahim ila zamzam قبور تسعة وتسعين نبيا يتي تكانم ركن يمان ركن يمان ده مقام إبراهيم هل إزوارا زمزم تو قبر معنبا تسعين ده تغني عجيري أغوانا kuma dukkansu abin da ya kawo su sun zo ne hajjaja ko idan hajji suka zo ba da komai ba da koyar maka ga zuciya amintacciya annabawa suna yawan zuwa can wannan ya zo a cikin littafin al'azuki ne fi akbar makka da kuma da la'ilun nubuwa na imam bai haƙi to annabi ibrahim allah subhanahu wa ta'ala ya tuba da cewa ala ƙauli annabi ibrahim alaihi salam rabbana wa ba'ath fihim rasulan al-ghamma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم Allah subhanahu wa ta'ala ya cigba da cewa rabbana wa ba fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatuka wa yu'allimuhum alkitab wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim Allah subhanahu wa ta'ala ya ce rabbana annabi Ibrahim ya roƙi Allah ya ce ya ubangijin wa ba'as ka aiko fihim rasulan منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب Allah aiko a cikin al'umma wani manzo wanda wannan manzon idan ya zo Allah ka sa ko shi zai zo ya tulu alaihim ayatuka zai ta karantar da Allah jama'a ayoyinka kuma zai zo ya sanar da su hukunci ya zakin kuma ya tsarkake su yanzu Allah Ibrahim ce ya roƙa Allah na addu'a ya ce Allah lallai kai ne mabwayi na hikima Allah yanzu addu'an ji annabi Ibrahim ya faɗa haka tunan gurin waiwa ake yin fi Allah ya aiko bi ma'ana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce wanda ake nufi annabi Ibrahim yake nufi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana Allah ya aiko manzon Allah ya zo ya karantar da mutane ayoyin Allah ya sanar da su yadda ake hukunci da ayoyin kuma ya tsarkake su malamai suka ce abin da ake nufi kenan amma kuma ya zo a kira'an ubayyu shi kira'an shi ma a kira'an shi ya bayyana cewa ana nufin annabi ibrahim shi bai karanta aka ba a shi ya karanta ne akan cewa rabbana wa ba'ath fi akhirihim rasulan منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم شيء أكي كرنتا تو ألا يأيكم في آخرهم أكي جلوكتي kaga zamanin ƙarshe kenan shi aka karanta Allah ya aiko a ƙarshen lokaci manzo da zai zai karantar da mutane a yanka kaga malam ubayu ya bayyana sai ce akhirin kuma Allah subhanahu wataala ya aiko a ƙarshen zamani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kuma da ubai shi kira an shi sai da bayana kamar yadda yazo a cikin bahawul muhit turawa Khalid bin Ma'adan awwaito da Khalid bin Ma'adan an anna nafran min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalu lahu ya rasulullah akhbirna an nafsika qala na'am أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليه السلام cewa an wato da Khalid bin Ma'adan ya ce akwai wata rana Rosu daga cikin jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wai ya Rasulullahi ka ba mu labari a kanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce shi suka ce iya Rasulullahi ce shi dai addu'an mahaifinsa ne Annabi Ibrahim kuma bisharan annabi isa alaihi salam ne shi to kaman ya ta za mu gana haka idan mun lura a cikin alkur'ani mai girma wannan aya na annabi ibrahim yace rabbana wa ba'ath fihim rasula shine manzon Allah kawo ku addan annabi ibrahim ta tabbata da manzon Allah yace shi addan annabi ibrahim kuma gashi manzon Allah da mai kinni manzon Allah kuma yace kuma shi bisharan annabi isa ne shine idan mun lura a cikin alƙur'ani inda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa in tare kolin annabi Isa alaihi salam ya ce Allah ce wa qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayhi wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad cewa Allah ya ce yayin da annabi Isa dan Maryama ya faɗa ya ce ya ce ma bani isra'ila ni fa manzo ne gare ku kuma ni mai gasgata abin da ke gare ku ne saboda ku sani bayan ni akwai wani manzo da Allah zai aiko mai sunan shi ce ismuhu ahmad sai ma faɗa musu sunan shi dan dai kawai su biya ce ismuhu ahmad ba ya ce wani bashirin ba yana musu bashara saboda kan zan Allah bisharar da annabi isa yi ne ji manzon Allah ya faɗa haka wannan sabon ya tambaye shi to annabi Ibrahim ya roƙi Allah Allah ka aiko wannan manzo da ya tilu alaihim ayatuka qala malik bin anas wal hikmatu al ma'rifatu bid din wal fiqhu fi ta'wil to tilu alaihim ayatuka misaka cewa yazo ya sanar da su ayoyinka imam malik bin anas ya ce idan aka ce walliki mata walliki mata wai me ake nufi ce abin da ake nufi shine ya sanar da su yadda ake yin addini sannan kuma bayan haka ya sanar da su fito sannan fi ta'awili sannan kuma ya zo ya sanar da su ta'awili kuma ga shi ta'awilin da mazan Allah ya koya mana ya mana amfani sai koya mana tawili saboda ayoyi domin akwai ayoyin da idan mutum bai san ta'awilinsu ba sai ya fassara su akan abin da ba haka ba kamar yanzu akwai wata aya da zaka Allah ya faɗa kai idan ka ce zaka fassara a yanda Allah ya faɗa to zaka fassara ne a kuskure kuma idan ka fassara hakan kana samuwa Allah suffa ne na makhluki mu abin da wannan makata'an bai mahalarsa mutum ya wannan ba wadi bane bai mahalarsa ba to ka gani to da ba ka san wannan ba to ta za ka fasa ƙayon Allah to sai kawai yanzu Allah Allah ya koshi shi mai sanar da mu yadda ake yin tawi saboda fassarar ayoyi na Ubangiji kan mu kauce don Allah ya sanar da mu ta ajili ma malik ya ce ai wali hikimata kenan fa sai da mu ilimi da fikihu sannan kuma da tawili inji imam malik bin anas inji shi faɗa haka ƙala katada shi kuma malam katada ya ce a nan aya idan aka ce wali kimata wali kimata me ake nufi ya ce bi ma'ana as-sunnatu wa bayani shara'i ya ce ai sunna ake nufi da bayani akan shari'o'i inji shi ya faɗa kai to ya abin da ake nufi kenan ya sanar da su sunna da bayanin yadda ake yi da shari'o'i in ji malam kata da ce abin da ake nufi da wali kuma ta wannan aya kenan wakila wasu malaman suka ce alhukum alqada'u khassatan kaje ko idan aka ce alhukum ana nufin ko hukunci ne ko abin da ake nufi kenan in ji wasu malaman wakila wasu malamai suka ce da Allah ya ce ya tulu alaihim ayatuka me ake nufi bi ma'ana ai tilawatu zahiri wal alfa ai zai sanar da su tilawa ce zahirin mabayyana wal alfa da lafazuzzukanta kaga bi ma'ana cewa zallan alqur'ani kai manzon Allah zai sanar da zallayin ake karanta aka zai karanta mana shi ake nufi da tulu alaihim ayatuka da wasu malaman to wai allimhum kitaba kuma kila alma'ana ai ma'anar alfaz ake nufi malamai kuma wasu malaman suka ce idan aka ce kuma wai allimhum kitaba ba ka fassara ba wai zai sanar da su littafi ba ne ba za ka fassara ne akan cewa kuma zai sanar da su ma'anar lafazuzzuka ya sanar da su ne zallan yadda ake karanta yi kala musa li qawmi inna allaha mukum an tazuhu baqara to shi kuma wa alhum likitaba sai sanar da su sagan me ake nufi da kaza da kaza duk su malamin suka ce ai abin da ake nufi da alhum likitaba kenan wali kuma kuma bi ma'ana alhukum ake nufi yadda ake hukuncin da ayoyin in an kaza kaga wani ayar ita za a yi hukunci idan aka yi kaza to zai sanar da su kuma hukunce hukuncen ayoyin su ne wai ai wani hikimatu kuma wai zakihim malamai suka ce ana nufin cewa ai bi tashaguhum min alwasakhi ai manzo Allah zai tsarkake su daga kazanta da datti kace abin da ake nufi kawai kenan kaga sun mana fassara a dunkule akan wa'annan ayoyi duk in zaka fassara ga yana zaka fassara in ji malamai kenan suka faɗa haka to annabi ibrahim ya roƙi Allah ya ce Allah innaka lalle kai al-aziz al-hakim to a nan gurin al-aziz kaga za mu fassara akan cewa Allah subhanahu wata'ala shine marin jayi al-hakim kuma hikma qala ibn kisan malam ibn kisan yace ai ma'anahu allazi la ya'jizu shay'un كما قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء في السماوات ولا في الأرض to Allah ya ce ba wani abu da zai iya gajiyar da Ubangiji sama wani ko ƙasa babu abin nan to ya ce in za ka fassara al'azizu a haka za ka fassara wannan aya in ji malam kisan ya faɗa haka ah wakila wasu malaman kuma suka ce idan aka ce al'azizu bi ma'ana algalibu ake nufi bi ma'ana wai cewa ai jayi ake nufi sai ba su faɗa zalla ba dama komai sai da hujja ko sai suka fara hujja suka ce shi ne kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul sad inda wasu mutane biyu wani abu ya faru a tsakaninsu suka je gurin annabi lokacin da ga yawa hukunci gashi gashi ga abin da ya faru annabi dawud inda allah yake faɗa cikin alƙur'ani mai girma cewa kanan mutumin ɗaya ya ce إن هذا قيله تسع وتسعون ناجة ولي ناجة واحدة ولي ناجة واحدا وقال أكفلينيها وعظني في الخطاب cewa mutane biyu ne suka zo gun annabin lokacin suka ce mishi to su dai na boko ya ce wannan dan uwana ne lahu tis'un wa tis'una na ajatan wali na ajatan wahida ya ce yana da raƙuma casa'in da tara ni kuma ina da raƙumi ɗaya amma daɗin magana yake ta min yana min daɗin zance har sai da ya kwace ɗin ni kuma sai na yadda to ya za a yi yanzu wasu malaman suka fassara akan cewa ayi yana nufin cewa shi yana da mata ɗaya shi kuma yana da mata casa'in da tara amma yana ta min daɗin baki har ya ansa wannan matan na ƙwaba ɗaya to yanzu a wani hukunci da za a yi kaga nan wa'azani fil khidab ya za ka fassara a kai za ka ce ne ya gajiyar da ni a zantar shi ko a za ka fassara kaga nan galibu za ka ce ya rinjaye ne so yanzu malamai suka ce za ka faɗa haka ne yanzu malamai suka ce za ka ce ne Allah innaka lalle kai al-aziz kai ne mabin jayi Usman suka ce zaka yi fassara haka wa qala gairu ni ko malam ya ce al-aziz koi allazi la yamthila lahu akin fi wanda ba wani kaman sa shine al-aziz sai shi ya kawo hujjan shi ce shine kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce laisa ka mislihi shay وهو السميع العليم yace to nan yace yadda zaka fassara kawai zaka ce ne ba wani ai kaman ubangiji ko to yace to shi ma al-aziz zaka zaka faɗa wal in zaka ce huwa al-aziz al-hakim innaka antal aziz al-hakim lalle Allah kai ne wanda ba wani kaman ka al-hakim hikima har wasu malamai suka ce zaka iya faɗa haka fassara ta da haka ba laifi to daga nan duk saɓani ne akan yanda za ka fassa wannan al'azizu to duk yanda ka fassara ayan da muka kawo da sabanin malaman da aka ji yayi to saboda haka nan gurin al'azizu da muka ji Allah su annabi Ibrahim da ya roƙa Allah ya ce innaka antal azizu to malamai suka ce qala imam qala imam sahar qala imam sahar al-wagdi to malam imam sahar al-wagdi ya faɗa a cikin littafin malakutu shi malakutun lahi ma asma'illah a cikin littafin abdul maqsud ya faɗa ya ce duk mutumin da yake yawaita karanta al'azizu al'azizu ko ya saba da faɗa haka har kwana bakwai kullum al'azizu al'azizu al'azizu al'azizu al'azizu al'azizu ya zama na ka saba yau kai gobe jibi ta haka kwana bakwai ya ce to dukkanin abokan sumanka da suke gaba da ka suke suma da kai to sai sun zama ba kowa ba mace sai ya zama na cewa kai in Allah zai ɗaukaka ka kuma ya zama duk wanda ya ganka abin da kake zai je yana yin ra'ayin abin nan da kake yana san ka da abin da kake idan kana yau ta yin Allah azizu haka kwana bakwai kana yin haka inji malam imam sahabul waqti to alhakimu kuma ya dai zo a cikin littafin malam abdul maqsud a cikin fi malakutin lahi ta'ala ma asma'illah ya ce ma'anahu idan aka shi ya ba da ma'anan alhakimin ya ce ma'anahu zu hikimatin allazi ya za'u kulli sha'in maudi'ihi ya ce ma'abocin hikima ai shi ne wanda zai ajiye komai abu girinsa saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala shi madan komai yana sa shi ne abu girin shi in ji shi ce ma'ana da ake nufi na alhakim kenan ta ce to saboda ka ita alhakim kafin ya faɗa maka me take yi bari ya baka kissan da zai sa ka ji kai ma yanda za ka ji kana son kana karantawa ya ce akwai wata rana sai an wani mutum mai suna abba abul waffa al-bagadadi shi wannan a balwa faɗin albagadadi wasu mutane sun neme shi bisa game ya musu kuɗi ba ya musu larabci ya musu kuɗi ba su kwaizi ya musu kuɗi ba suke so da larabci ya ce to a bugi sai gobe kuma ga shi ba ɗan yaron ba ne shi bai iya larabci ba to shi kuma ga shi ya musu kuɗi ba shi da bai iya larabci ba ce to ya za a yi ce ya je gida kala sai to sulkai da manzon Allah malam ya ce mana kala shi abal wafa abul wafa al-baghdadi sai ya ce ya dabi bil qulub wa ya fakhara an-nabiyyin itlibuna minni dirasan wa inni ummi wa ana ummiyun da ya zo gida ya tosai da manzon Allah sai ya ce ya manzon Allah kai ne mai maganin zuciya zuciya duk bacewanta kawo ka shigar da ta dole sai ta shi tusali da manzon Allah ya ce kuma ya rasu lallai kai ne alfaharin annaba annaba ya ce alfahari da kai sannan sai ce ya tilibu na minni mutane suna bukata da gare ni darsan musuwan darasi ce kuma ana ummi kuma ni gani ni ummi ne domin dama mun san duk mutumin da ya zama aka ce mishi umbi me ake nufi bai san abban kenan sai ni gashi ban san yaran su ba kuma sun ce musu to yanzu ya za a yi sai ya zaka zai yi tun daga nan kawai sai fara jin wata murya a fasan a sautan aka ce mishi Allahu ya tajalli alaika bi ismihi al-alim al-hakim sai da ta murya ana ce mishi hakika Allah subhanahu wa ta'ala zai yi maka tajalli da wani sunan saɗa mai suna al'azizu al'alimu alhakim Allah zai mishi tajalli da wannan suna to me ake nufi yayi ya ta kaganta kenan al'azizu alhakim zai ga tajallin Allah da waya karatun da wannan mutumin nan yadda karanta al'azim al'alimu al'azizu alhakim al'azizu alhakim al'azizu alhakim al'azizu alhakim yayi ta yayi ta yayi ta kawai ya waye gari ne da ci gaba da yi ya waye gari yana zuwa aka ba shi mambari da ya zo na yana hawa kan mambarin nan malam kai lagabci ya ta zuwa yana bayani ah ana ta mamaki wasu na mamaki shi domin ba ɗaya yaron ba amma ya kaje ce saboda wannan al'azizu alhakim ɗin da yake ta karanta to saboda haka idan kana karanta al'azizu alhakim duk girma aiki kana karantawa ya zo maka kamar cin cizi dai haka zai kuma maka abu mai sauki irin an ce zaka zama da kari ka ce a a a a a abu ne babba sai an shirya kai ya amma an kana yin al'azizu alhakim haka aikin zai koma maka kamar me saboda ka idan mutum yana yin al'azizu alhakim ne malam ya faɗa mana a cikin في كتاب ملكوت الله تعالى ما أصنع الله يا فدا من هكا شي ده كان شي يا فدا يشي أمسيت كدي yace ni fa da yamma yamma da na roƙi Allah akwai duyin nake wani yare ne nake fa amma kai asbatu ni kai na wayi gari ne a rabiyu balarabi to ka gani ya kaga ko kenan ma an kai in kai gobe ne kana so ka koya hausa kaga kana yi shi kenan fa saboda ka shi ma din gashi yanzu ya zai da yare ne yana son yi irin wannan yaren kai ya karanta sai gashi yanzu ya iya yaren saboda ka nan shi ne takaitaccen bayani akan da yi hajji da yadda malamai suka faɗa mana wannan shi ne takaitaccen bayani akan hajji to saboda ga wanda zai Allah ya bashi ikon zuwa haji ya san abin da ya kai shi da waɗanda zai kai ba irin waɗanda za ka ga yanzu suna kai wai yan fim haji ba tunda sun gasu suna da fawon da ko girma ko wani matsi za su jawo musu ka san waɗanda za ka kai domin kai an ce ka san abin da zai kai ka to waɗanda za ka kama an ce su ma ɗin su san me ka kai su ba su je don ko su ce ai a nan ba su yi ko kuma akwai waɗanda yan ɗin da ba su da nan nan dai ba su da shi su gon hulgulo suke ba shi ne sa su je su ce wai komedi ma za su iya nan ba in dai su ne ba tsaron aikin su bane to kuma an zo gaban Allah ba shi ne sa su sun zo gaban Ka'aba ba sai ta su me za su to ka gani musu ma san abin da kawo su ba kenan kankanin kai ma inda za ka kai su san abin da zai kai su ba ka tashi mutum ya je ya kai irin ko yan fim ba yanzu ga almajirai ko malamai ko da dai su an san malamai in mutum da yi yana da ɗalibai su za su kai shi to yanzu almajirai yan layin ku sai ka ga cewa mutane nawa ne yanzu ba su samu zuwa ba domin akwai mutum da kai ba sani ba kowace addu'a zai sai ya sa Allah ko ya bashi ikon zuwa hajjin nan kowace addu'a ne ta yanzu ga su ka je kana ɗaukan yan fim ga su baka ɗauke su ba to ka gani su wa'annan ai su sun san me za su je su tun da kamtun da duk addu'a sai sun sa Allah kai su Allah ya ba su ikon zuwa amma ka ga yan fim su mai shagonta da can kawai su dai kawai su sun je to su sai wata to ka gani sai ka kai wa'anda suka san abin da ya kai su to kai ma ɗin ba wai ka je kuma kai kuma ka manta ba ka ko ka kama hotel ɗin ka ko cin bankayar yakka zaka kake yi ba wanka eh ko sai wata rana ma kana ce sai ma ka dan tuna fa wai sai ka tuna kai da mai mana yawancin lokutan ka kana tun ne koi sai dawa shi koi ana nan ana dawa shi amma kai kana nan wai sai ma ka dan tuna ina ko eh ba mana cewa ba ana ka ci bane a'a ka sa abinka amma dai da mana cewa koyaushe kana tune daga kaza sai can fa daga kaza fa sai can kawai nan zaka tafa in ko ka je can ba zaka ce zaka bar salati ba ka wuko ta a hannunka da ita zaka je kakka batta kakka ga cewa wai ai ka je inda annan zan Allah yake to ai shi ke na salatu ma a bashi ha haka ake yi ko dai gari ne yanzu kana yabon wancan sarkin ya fi wannan sarkin to to idan ka je ga wancan ba za ka aure ba za ka ƙara za ka liwa ba ne ka ci gaba dai to yanzu masoyinka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka je gurin sa to kuma sai ka ce ga Ali tun da ya san dai ai kana ai kai yi kenan ai kai ma ka san ƙara himma za ka ƙara yi a wurin yin salati kuma ka ce ka ƙali a'a to ka ƙali ka ci gaba da yi kuma sannan mutum ya san da cewa kai ya manta ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ce wanda take ya kamata idan ka je ka yi ta muwaggabatun abun kwaɗayin lada ne fa za ka je ne idan ka yi lada za ka samu babba wannan ziyarar kai kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ma kada mutum ya ce ya je bai samu zuwa ya je kabarin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam na je kabarin mazan Allah ba mai dawo a ce me faru ya ce ai bai san me zai yi ba ya zai yi sai imam mai iziya malam mai iziya sai fa sai da ya maka bayani yadda dai zaka yi dan kan mutum ya ce ha shi an faɗa mishi yadda ake ne kawai shi ya je ya yi abin da shi na wasu dole ya yi ka sai ya faɗa maka ma yadda zaka yi ya ce sharaɗi idan ka je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka za ka shiga haka nan ba fa sai ka yi alula yace idan ka yi alula sai ka yi ka a biyu kaga a nan lokacin sai ka jiya maka wasu baya duk gaman gabas da ake gani ko dai bayi ka shiga da abin da za ka yi ba za ka jiya mata waye ba ko yadda ake faɗin cewa idan ba ga ba ne haka idan irin daji ka shiga wanda baya da gagu ba za ka juya ma gabas baya ba ko amma nan ina nan ne kowa karza kai kala nan an ba ta waya ana ka gani nan ne kawai za ka iya juya ka ce za ka ba gabas waya idan kai wa ina ba ko in biyu sai ka tashi ka ce assalamu alaikum ya rasulullah ya ce sai ka jirga daman ka kaɗan haka kawai kaɗan jirga kaɗan dama sai ka ce assalamu alaikum ya abubakar siddiq ya ce sai ta daman ka kaɗa da zika wajen kaɗan ka ce assalamu alaikum ya umar faruk idan kai wannan sai ka dawo jinka sai ka ɗaga hannu ka wuka Allah kaga daga nan du'a sama kai ta addu'an kamala ba tsayawa in kare nan nan mai ijiya ya gani akan haka ga yadda za ka yi in saboda ka muka ji cewa a na ce ɗayan salatin manzon Allah yanzu dan da malamai suka faɗa kenan ita salati kaga ce yi aikin da kaji ba za ka ba ka bar salati in ka bar salati a cigaba da yi domin cewa akwai wata rana da aka yi wani mutum wanda shi mutum na ya san muhimmancin salatin shi da yake garin da ya fito ɗawafi ba ko yana yin ɗafin ba ne yayi yayi ya gama ba ya tashi ya je ko ya ci abinci ba ko ya je harkan shi shi fa a hankali ma yake tafiya duk tako ɗaya sai ya motsa baki ne tako ɗaya motsa baki sai wani mutum ya ce ah shi wannan ana ai ai a gama shi yana tafiya ta rufa sai wani ta kafa sai ya motsa baki ya ta kafa ya motsa baki ya ce shi ko wancan ne ce ne ina tsaya ina gana tsare in jira sai fa na tambayi me yake cewa motsa bakin nan ai in jira ya gama sai da mutum ne idan da abincin sala sala yin jiki ta kuɗi ya motsa baki ta kuɗi ya motsa baki sai dai gama kan sai ji ruwan shi ya ce ya aka maka laf wai shan kai ne kake karantawa ne idan kana motsa bakin nan duk ta kuɗi shi ai ba a magana kawai yi shigo kawai ne kafin ana sallaba a magana to kama kun yi shigo ban magana kawai ya ce an ba zai faɗa ne ba shi dai ka faɗa mu kawai me kake idan ka mun motsa bakin nan ce to ce to zo suka zo suka kimanta sai ya ce abin da nake karantawa motsa bakin nan da nake yi ce salatin annabi nake yi salati kawai duk da ko ɗaya na salati an ƙara takawa in salati ya ka nake yi yace kuma dalili da ya sa haka shine yace akwai wata rana da nake tafi da mahaifina yau mun je daji haka muna tafiya muna tafiya muka je tsakiyar daji ha sai gashi ba gida gabas yamma kudu arewa ko ina ba gida an zo tsakiyar daji kawai suna kai shi faɗin mutu kai kai kai kai ya kalla gabas ya ga ina ko wani mutum ɗaya bai zo ba ya kalli nan nan nan wai shi yana so ko ya ga hango wani ya kira shi ya abu a taya shi haka ƙasa abu nan mahaifinsa duka ga daga kowa ba sai ban bari ya ɗan tafiya can in ya ga wani ya ɗan zai shi ya zo ya taya shi yanzu haka ya gama zazzazagan shi bai kowa ba sai da ya dawo yana dawowa kawai sai ga fuskar mahaifin sha canza ta koma wani iri ta koma baki duk sakatan tambari kai sai ya tsogata zai ɗau hanyar gudu kawai kuma sai ga wani mutum ya taho ta mutumin nan inda to ne ha malam ba a magana kawai yana tafiya yana dusu mafin nan nashi shi da yana zai gudu kai sai dawo ya gami ya ai ya ga al'adabi mutum ne na dusu mahaifin shi ya ko ina ba sai gobe mahaifin shi koyi ya zukunna ya suna ya je ya shafi fiskan mahaifin shi fiskan mahaifin na shi ya kuma yana wani walwali yana kyalkyali sai mutum ne tashi ya dau hanya zai tafi sai mutum ne kama kafan shi ce dan Allah taimaka faɗa mashi shuwaye sai ce abu ka san ba sai ce tuni ne mazu Allah sallallahu alaihi wasallam sai mazu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da kaga fuskan mahaifinka ya koma buɗu duluk to lokacin fuskan sha kuma fuskan yan wata ne amma yanzu da kaga na zo na shafi fuskan shi ta koma fara tana haske tana wazali Allah ya umarce ni in ji in cece shi da wuta kawai tunda fuskar sha kuma da yan wuta kaga sun saji kawai gidansu kenan na za a ji sai Allah umarci in je in kike shi ce domin mahaifin nan naka in dai irin sabo ne ya iya aikata laifuffuka iri-iri gida ma watakila sai ya rawar daga laifin nashi sai ya zo ya ce amma in zai kwanta sai salati sai kwanta da safe a cikin daga shi da da kuma in zai kwanta kara salati ya ce to salatin nan kawai da yake man in zai kwanta shi ne da zai shiga wuta Allah umarcin in ji in cike shi masu yana ne tun daga nan ni sai sa ni ma din na ga to ba zan kale shi ba sai na zo na cece shi shafa mishi kan shi ta koma na yan aljanna sai ya saje da yan aljanna yanzu ko sai aljanna tun daga nan ko tun da ya ja ka salati kai zai sa haka salati shi shi kenan su zama na shi kai duk ta kuɗe salati ta kuɗe salati ta kuɗe salati dalilin kenan ya faɗa mishi dalilin da yasa yake haka to amma kuma idan Allah ya baka ikon zuwa ba to sai ta salati ta salati ta ta domin salatin ai zai isa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don mun lura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatukum alayya muhaqqatun don Allah ce salatun ku a gare ni tana isuwa zuwa gare ni to sai ku yi kai za ta iso ta zo gurin na kaga ba sai ka ce sai dole ka je can bane mai za ka yi ba kana nan ne kurman kurman zaria to kana nan za Allah yana can marina to kai sai ya iso zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan salat saboda kai sai ita salati kamar yadda shi ma imamu alfazazi ya yi allah ya bashi ikon zuwa ba amma salati kan yadda yi shi kamar da yake cewa takallaftu anhu takallaftu anhu la bidde da gurate wa qad sirtu ma'ana ni'imta khallaftu suratan wa qalbi ladayhi yaqra wa lahu suratan ذهبت إليه بيله أديده غادي عذبي بأسباب لما قدير يجبز وعذبي بأسباب ما قدير يجبز imamu alfazazi ya ce ta kallabtu anhu ni fa na yi jinkiri zuwa ga ziyarar kabarin manzon Allah amma fa kakku ce wai haka ne don haka ne a'a yace kuma gashi ina saruratin gashi ni fanza ne ban taba ba ta zuwa ba kuma gashi na yi jinkiri kuma ni banza kuma gashi na yi jinkiri me yasa yace amma fa ku sani wa qad sirtu ma'ana in ta khallaftu sugata na tafi ne a ma'ana in dai a suga na ni dai suga na na tsaya ai ma'ana a ma'ana dai kowa sana tafi sada yasa zaka ce haka ce domin wa qalbi ladayhi qura'ul hubba sugata ce zuciya na a gare sa yana karanta soyayya yana ta karanta salati ko da ana ganin suga na nan ko to shi zuciya na kuma salati yake tai ya ce a kai ya ma je ya ce zahabtu ilaihi bil fu'ari ce na tafi zuwa ga manzon Allah ne da zuciya na da ruratan to me yasa ban je da gangan jiki na ba saboda da ruratan larura ne saboda larura ne amma ai ta zuciya na ta je saboda tana manzon Allah salati ya ce amma wahabi manzon Allah da ya ishe ya ce amma fa abin da ke tsayawa da ni ba wani nake son haka ba almaƙadar yujubazu kaddara ta ubangiji ya ce yujubazu ta take fuffusgo ne sai na tara na tara na tara ko tafiya ne ko sai kaddara ta fuffusgo ne kawai ka nan zan dawo ba ikon sa ko a ce ai sun za sun tafi a rana kaza sun kaddara ko ke fuffusgo ne in je shi ce sai su haka saboda ka kai man Allah baka ikon zuwa ba sai ka ta salaci ai salati zai isa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka wa'anda suke ba Allah ba su ikon zuwa wa'anda kuma suka je Allah ya tsara koma da su zai haɗa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mulam shekh Ali na mange yake cewa rabbana domin ya ilahi alamina ke make mu mu je madina gon muhammad dan amina rabbiran mushi fusa kuna a gaban ajalin bai kira ba shi a dashinan kuma allah shi ya ba shi ikon zuwa sai inda ba zai wasu allah ba su ikon zuwa da shi annan muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'anda suka je allah ya kawo komawa da su da shi annan muhammad sallallahu alaihi wasallam da ka allah subhanahu wa ta'ala na ci gaba da cewa man yin gaba an millati ibrahima illa man safiha nafsa ala rabban bismillah
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفع نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين Allah subhanahu wa ta'ala da ci gaba da cewa wa man yarghaba an millata ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yarghaba an millata ibrahim millati ibrahim duk wanda ya ki addinin Allah ya ce ba wanda zai ki addinin annabi ibrahim Allah ce illa Musa fi nafsu sai dai wawa wanda zama wa shi ne zai addinin annabi Ibrahim domin fa san dai addinin annabi Ibrahim sai addinin manzon Allah ne ko shin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yawancin ka'idojinsa suna iri ne irin su kamar ka'idoji na zamanin annabi Ibrahim to sai sa Allah ya ce addinin annabi Ibrahim su ma'ana dai addinin manzon Allah ake nufi to duk wanda ke addinin manzon Allah ya kafirce ba addinin manzon Allah wato ka san wannan wawa ne da shi illa wanda ya nato sai wanda ya wawaitar da kanshi domin ai wala kadin ta faina wasu duniya mun zaɓe shi a duniya kuma inna fil akhirati lamin salihin kuma a ranar tashi an kama yana daga cikin mutane na dai to yanzu mutum ya addinin shi sai dai wanda yake kwangon gulu kawai san abin da yake yi ba to sauban nuzul hadhihi al-aya dalilin sa ko wannan aya shine anna abdullahi bin salam aslama wa kana lahu ibna akh مهاجر سلمى فدعاهما إلى الإسلام وقال لهما قد علمتما أن الله قال في التوراة إني بائس من ولد إسماعيل نبيا اسمه أحمد من آمن به فقد اهتدى ومن لم يؤمن به فهو ملعون فأسلم سلمى وأبى مهاجر فنزلت هذه الآية cewa dalilin sauka wannan aya shine lalle abdullahi bin salam ya kasance dai musulunta yana da wasu 'ya'yan 'yan uwa kuma a ce dan uwanka yana da 'ya'ya biyu to na ɗan uwan na na ɗan uwan shi ƙwara biyu sai kira su sa ba su su musulunta sai musu gani ya ce kun sani bai ma ce ku tuna ba sai ce kun sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala fa ya faɗa a cikin attaura cewa lallai ni zan aiko da wani annabi min wani da Ismail a cikin bani Ismail bani Ismail zan aiko wani nabiyan ismuhu Ahmad man amana bihi faqad ittaba wanda ya bi shi ya yi imani da shi faqad ittaba wannan ya tsira kuɓuta man lam yu'min bihi fa huwa mal'un wanda ya ƙi shi to fawo mu ɗin wannan tsinanni ne Allah zai tsinye mishi to ku kaga wanda ya wa'adi na manzan Allah ba to ko shi kan wani ɗuhe ne saboda haka sai sa ya kira su kuma su bayanin haka tun da suka ji haka shi salma ya ɗau hanya sai kuma manzan Allah kawai je musulunta shi kuma hadu ce Allah ya wajen musulunta ba ya ce to shi sai ɗan musulunta a wani shi shi dai salma ya kubuta shi kuma muhajir ya ce wajen musulunta kawo ku wanda yake wannan addinin musuluncin to da gani bai da nan gun hulgudu ne zai sa Allah subhanahu wata'ala dalilin su kuma na ayakin to da wannan ne imam zahabi ya faɗa shi shega alamu nubala ya ce oke ya ce kana abdullahi bin salam khaibaran min ulama'ul yahud liban kainuka da shi fa abdullahi bin salam wani malami ne babba daga cikin malaman yahudawa wani su dama su yawancin malaman su za ka samu su ne kamar a ce waliya kawai da suke zo na ko to su ma ɗin haka malaman su haka ake nufi kuma shi fa malamin malami ne ma a cikin yahudawa na bani kainuka shi shugaban su ne malamin su ne in ya ce a yi za su shugaban su ne wakala nauyi nauyi ya ce kowa walad yusuf bin yaƙob shi jikan jikokin annabi yusuf ne shi jikan annabi yusuf ne jikan jikan ji mal nauyi ya ce haka ya ce wakana ismuhu fi jahiliyati hasinan فلما أسلم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وكان سبب إسلامه شيء cewa malamai suka ce shi sunan abdullahi bin salam a da kafin ya musulunta a lokacin jahiliya suna kiran shi da cewa hasinan ne hasinan amma ko tun da ya musulunta yanzu Allah ya canza mishi suna dama shi na san Abdullahi ko shi a sa mishi suna Abdullahi sai manzon Allah ku sa mishi Abdullahi bin Salah da ne shi kin a sa mishi suna manzon Allah sai ya sa mishi shi Abdullahi bin Salam kenan to kuma dalilin musulunta shi shine zamu ji yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka ya koma kamar Madina dama mutane kowa yana ta taron wannan Allah ya rasulullah gidana gidana wannan ya ci gidana wannan gidana kowa kai manzon Allah ya sauka a gidan shi manzon Allah ya ce to a ƙara taguwan nan nashi daga duk gidan wanda ta je to nan zai sauka a ƙarfi kawai taguwan nan take ta tafiya tana tafiyan ta abinta ba ta sauka a ko'ina ba sai a gidan abu ayu bal ansari a gidan shi ta sauka da ta sauka a gidan shi ya murna ya farin ciki a wanzan Allah ya sauka a gidan shi sai shi daɗi ta yake ji bugun sha cika tun da bugun sha cika to shi dama shi irin mai dan kuɗi kuɗi ne haka yana zube ne na sama akwai kuma ƙasa sai ya ce ya rasu ya ba mu Allah sama saboda shi baya son a sama irin ko ana dan wani abun haka ƙasa yana dan zuzzubowa haka kuma ya manzon Allah ya zama cewa yana cutar da shi wannan ƙasa shine kawai ƙasar ne baya so ya sauko kaga sai ya zama a sama shi kome ya dai shi ya zama a ƙasa yake da shi da matan shi manzon Allah ce in ce dijin da yasa ka zama ce haka shine mutane za su yi ta zuwa gidanka a ce yanzu idan sun zo sai sun wuce sun ga matanka da sauran matanka kuma sannan sai sau sama su gani har wanzu a yaka wanda matanka suna nan sama kai da matanka ana zuwa ko za a gani a nan ƙasa kaga shi ke ma sai an ganin maka mata ba ce to a rasulullahi yadda dai ka ce za Allah ce a haka sannan sai ce a haka kawai sai mu Allah zama kasu mutane ana yawan zuwa wanda ya zo asira al-nas ilai mutane ana suru suri a zo ko wannan a zo a musulun da asira al-nas ilai ce fa kuntu fi man ja'ahu fa kana awwal ma sami'tu min kalamihi an qal ayyuha an-nas afshu salam wa atimu at-ta'am wa sallu bil-layli wan-nas niyaman tadkhulul jannata bi salam yace mutane ana yawan zuwa goma manzon Allah amma shi ba da cikin foko-foko ba shi irin cancan nan ba a dai gama zuwa ba sannan kawai shi masu ya zo ya ce da ya zo farkon abin da ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne manzon Allah ya ce ya ayyuhan nas ya kun mutane afshu salam ki hada sallama kun assalamu alaikum salam a hada sallama wa sallu billahi wa aqimu ta'am ku ciyar da abinci wanda ba su da shi ku ba su ce ya ja ka a bakin manzon Allah ya ce kuma sallu billal kuma ku zalla da daddare wannan su yaman da da hulun jannata bisala bisala da daren ku lokacin mutane su suna can ana waje kuma kuna nan kun kale su kuma su ku kun tashi kuna ta sallolinku to ta da hulun jannata bisala aljanna ko za ku shige ta cikin salama da aminci zai shi faɗa ka ce ya ja ka daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon kuma abin da jiki na to falan ma ta amma wajahu alimtu anna wajahu laysa bi wajhi kazza tun da ja ka dama shi ma yana cikin malamai hudawa ne dama su komai sai sun ga ah haka ne abin yake ko kuwa kaza ne an wasu haka suke to shi na ɗan sai dai kalla fuskan mazan Allah ya duba da ita ce kai wannan fuskan shi ba fuskan makarita wani baranta ne ke karya ne ya lura ma da fuskan nashi ce wannan fuskan shi ba fuskan makarita wani amma dai dama malaman yahudawa haka suke ya ce sai dai ya yi tambaya ba sai da tambaya zai tambaya shi ce fa'atahu faƙala inni sa'iluka an salasati ashiya yace koyi sai na zo mishi na ce ni ya wasu zan tambaye ka kan abuwa uku la ya alamu hunna illa nabiya ma awwal ashraqi sa'a wa ma awwal ta'amun ya akuluhu ahlul janna wa ma balal walad yanzu ila abihi aw ila ummihi shi kenan tambayoyinsa idan ya amsa mishi su shi shi kenan wace ya san waɗannan tambayoyin ba mutumin da ya san su sai dai in mazo to zai gane in mazon ne da gaske shi da ya san sai mazo zai san su to tambayoyin shi kenan yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi akhbarani bihi jibril anifa yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗazu ɗazu ba a daɗewa dai haka mala'ika biyu da sanar da duk ko'in nan tambayoyin tas faɗa mu ga abin da yan ajin za su fara ci ga zaibin da ya sa ɗaya ke kama da mahaifin shi kuma farkon alaman tashin alƙyamu duk ɗazu ɗazu to an za mu dakata idan mun zo gobe za mu je idan mun zo wata juma'a gamsu cewa wata amsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi Allah da fatan Allah ya kawo mana shunta da ganewa Allah ka saka ma iya mu da alkhairi Allah ka saka ma wa mu da alkhairi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ji kanka kana shi kalimu yasin Allah ya kawo shi da kuma mutum kwana da lafiya zai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah zuwa da kasan mu lafiya zai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya jahi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya na asibiti na gida da Allah ba su lafiya jahi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsautsayi Allah tsawon mu daga tsautsayi asaba wa ba'i jaza'i talauci fakau kaidi shegu makinci hau tun ga da na shi na bani roman gani ba shegu mutum da aljan zahiri da baɗi da Allah tsawon mu da su don mazan Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih ma أبلق والخاتم الماء سبقنا سبل الحكمة ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آلهك قد ومداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين